ونسألك اللهم أن تجعلنا من الهادين المهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا المضلين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم باب الرقصة wannan babi ne da zai bayanin riyar rangwame rukusa rangwame kenan idan da kaje rukusa to da an hana wani abu amma za a nuna akwai wuraren da babu laifi ka iya to an samu rukusa kenan shine al-akhz bir rukusati akwai akwai wanda suke akazi da azima akwai wanda suke akazi da rukusa ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana cewa wato idan an yi tafiya tafiya da ta kai nisan kasaro to babu laifi a ajiye azumi babu laifi a ajiye azumi kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idan kun zama kuna tafiya a halin tafiya ne to fa'idatun min ayyamin ukhar za ku iya yin wato idda mana lissafi daga wasu kwanakan da ba na azumi ba amma Allah ya ce wa anta sumu khairu lakum amma ko a tafiyar ma ku yi azumin yafi to wanda ya riko da azima mana karfin imani to sai ya ki aje azuminsa wanda ko ya aji azumin to ya yi riko da rukusa tunda dai an ce ba laifi ne kan na aji wani kuma aka ce a ya ce a aini kawai kamar ammaru ne da yasir ammar da yasir yasir baban ammar shi yasir aka ce ko ya kafarta ko a kashe shi ya ce kashe ni sai aka kashe shi aka zo na ɗansa amma aka ce ko ka kafarta ko ka kashe ko mu kashe kai sai na kafarta shi kenan to shi babansa ya yi riko da azima shi kuma ɗan ya yi riko da rukusa babu laifi allah ta baraka wata ala ke cewa wato illa manukuriha wa kalbuhu mutumainin bil imani wanda aka tilasta ya faɗo ta magana ta kafirci amma zuciyarsa cike take da imani a wannan ba kome wannan ba kome kaga shine hanyar da Ammaru ya dauka amma babansa yayi riko da azima cewa ai sai dai a mutu kawai da ya faɗo wannan magana gwanda ya mutu matarsa ma Sumayya tace da ta faɗo wannan magana gwanda ta mutu to amma dan saboda saurayi ne a lokacin matashi shikenan ya tsorata sai gaya musu abin da sai gaya musu Allah ma ya ce yadda kai daidai mazala ya ce gobe ma in sun tare ka ƙara fada ya ce gobe ma in sun tare ka maimaita abin da suke so ka fada ka fada ba komai Allah ya raya shi ya daɗe don kafin ya rasu ya fi shekara tamanin ya fi shekara tamanin a rayuwarsa sannan ya rasu na kuma shahadar dai da ba a ake tsoro ita dai aka yi ƙarshen dai shahada kuma akai manzala sallallahu alaihi wasallam kuma tun yana saurayin dama manzala ya ce ai dai abinda ake gudu da za a haɗu da shi manzala ya gan shi ana ginin masallacin madina ya ana ɗauka bulo ɗaiɗai shi yana ɗauka biyu kansa duk ƙura manzala ya biyo shi yana kakkaɗe mai ƙura yana cewa banu ta tabbata ga waɗanda za su kashe ka ya ce banu da mugun ƙarshe ya tabbata ga wanda duk ya taɓa ka amaru wanda duk ya kashe ka amaru to banu ta tabbata gare shi to tun sannan kaga manzala yake nuna masa da kisan shiga a kuma kashe shin a to shine rukusa idan ba kuma ta ba a bayanin a baya mun yi magana ne akan hana bawali a tsaye eh an hana bawali a tsaye kuma manzala bai taɓa yi ba nana aisha ta ce duk wanda kaci ya ce ma manzala yayi bawali a tsaye ƙarya yake mazala bai haka ba to amma wannan magana ana magana ne akan mafi yawancin lokaci amma larura tana jawo a yi bawalin a tsaye idan in ka yi wani abu wanda larura ta sa ka yi shi ba zai yi a ruwaya a ce kana yi ba in an ce kana yi to gaskiya ba a faɗi daidai ba tun da wannan larura ce larura ce ta sa ka yi saboda haka ba al'ada ka bace ba abinda kake sha'awayi ba ne ba abinda kake yawan yi ba ne saboda haka baya daga cikin abinda kake yi to shi sa aka ce rukusa in kai ma ka ji takura wasu dalilai kamar wanda muka rana ita akwai mutumin da in a tsugunne ya yi bawali to bawalin ba zai fita gaba ɗaya ba saboda yanayin shekaru ko yanayin rashin lafiya in yi a tsugunne to in ya tashi har yaje cikin sallah bawalin bai gama fitowa ba to kaga irin wannan gwande ya yi a tsaye idan ya tabbatar da ya gama bawalinsa haka ga wanda ya yi a wurin da in ya tsugunna rigarsa ko jikinsa zai kwashe najasa shi ma a irin wannan wajen kasan dai ba kullum a nan za ka yi ba to a irin wannan wajen babu laifi haka ga wanda ya san cewa iska ake yi in dai yana tsugunne to iska ta dinga kwaso bolin tana dawowa tana dawowa da shi a jikinsa to shi ma wannan a wannan yanayin babu laifi yayi a tsaye ko kuma fako zai dinga tartsatsi yana watsowa a jikinka to duk wannan zaka iya yi a tsaye amma in ba haka ba ka'ida ta ladabi ta addini ta shari'a shine yin bawali a tsugunne to daga rukusa ce za mu ji yau haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu waki'un malam waki'u ya zantar da mu shi kuma daga malam a amashu shi kuma daga abuwa iliyan daga malam huzaifata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a tasu ba ta ta kaumin ya zo wajen wato zubar da shara na mutane bola bola inda ake zubar da shara na bayan gari da zai yi bawali a wajen sai aka ga yayi a tsaye saboda bola ce wajen kazanta ce da gwalan kazanta ne a wajen biwa zuwan sai na kawo masa abin alwala faza habtu sai na tafi la ata akhar an dan dan ja baya in ba shi dama sai ya da kirawo ni a kibai har sai da zaudare da kawahuwansa fata wanda sai ya arwala wa masa ala kufai sai na ga yayi shafa a hukunsa ma'ana ya dulkusa na dulkusa a kusa da kafarsa ya arwala ya gama kuma sai ya shafa akan hukunsa wato hukuncin shafa akan hubi kamar yadda za mu zo babinsa nan gaba yana daga cikin hadisai da suka zo akan ƙarin bayani ƙarin bayani ko taksisi taksisi da yawa wasu yanzu zaka ji saboda ko zakewa da nuna cewa su suka fi kowa san annabi sallallahu alaihi wasallama cewa babu wani hadisi da ya isa ya canji abin da alkur'ani ya zo da shi masu faɗin haka suna faɗa ne don a gane cewa sun fi kowa iya bin annabi babu wani hadisi da ya isa in ma ka gaji shi ƙarya aka yi wa annabi dole ta hadisi ya dace da alkur'ani to in kaga an faɗa haka to la'alla ko neman shuhura ne ko neman followers ko shi ne abinda ake yanzu amma in ba haka ba kaga masu alkufai ne wato sahabi sama da arba'in suka rawato shi musamman hadisan abu musa ashari da muka karanta a muwadda ya ce fahawaitu ina tare da manzala yana arwala ya ce sai na sunkuyo li'anzi a kufai don in cire ta hukunsa faƙala sai ce da'a kuma fa'ini a da kaltuhuma ɗahirata yi ya ce a abu musa ba su sanda na saka su ina da arwala saboda haka ba sai ka cire su ba to sama da sahabi arba'in suka gama zala yana shafa a kan mafi kaku duk tilawarka ba za ka kawo ayar hufi a alkurani ba ko shi Allah ta yi faksulu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi rusukum wa arjilakum ila al-ka'bayn abinda Allah ya ce a wanke kaba a wanke kaba amma shafa a hufi hadisi ne zo da ita to a nan mai hadisi yawa aya taksisi ya yi mata taksisi cewa sai dai in ba hufi aka saka ba idan an sa hufi idan an sa hufi to ba sai an wanke ba a iya sha ba to ya yi wa aya taksisi kamar yadda ita ma ayar takan yi wa hadisi taksisi ayar takan yi wa hadisi taksisi hadisin ya bude ayar ta ce a abin da wuri kaza tare suke tafiya ai manzala sallallahu alaihi wasallama yace umirtu an uqatila nas hatta yaqulu la ilaha illallah an umurce ni da in yaki mutane har sai sun ce la ilaha illallah fa idza qaluha in sun faɗi ta asmu min idma'a duk mutumin da bai ce la ilaha illallah manzala ce an bani umarni in yaki shi amma sai ga aya ta ce a ba hatta qalu ba hatta yu'il jizyata har sai sun ba da jizya ashe wanda za a yaƙa wanda bai ba da jizya ba ai taksisin kenan ai kaga hadisin budawa yi yace duk da an ce la ilaha illallah sai aya ta ce a cikin wanda ba sai la ilaha ba waɗanda suka ba da jizya ba za a yake su ba hata yi dil jizyata an yadin wa musagirun to so da haka ga hadisi da aya duk daga bakin manzo Allah aka ji su kawai abin da shi Abdullahi Gondi ya faɗa wanda shine kaidan malaman usulun وفي الحديث شرطه التواتر فإن كلاف الإترار ظاهر hadisin da zai iya gogayya da aya sai hadisin da ya samu lambobin girma irin na aya ma'ana ita aya ta yi wa filƙur'ani shaɗu hutawatur babu ayar da ka gani a alƙur'ani sai ayar da sahabbai tili suka taru akan cewa alƙur'ani ce to tun da ita aya sai da aka taru aka tabbatar da ita to hadisin da zai yi kafada da kafada ita sai hadisin da aka taru in an samu hadisin da aka taru a kan shi to zai iya kafada da kafada da aya sai dika ce wannan alkur'ani ne wannan hadisi ne amma kullum min indillah dukkansu daga Allah suke tunda ma yin duku Allah to hadisin shafa akan hufin kamar na ga muku sama da malamai 40 ne suka rawaito shi shi sa tila aka yi mai waje ya zauna saboda an ji wannan daga manzala an gani daga manzala saboda haka inda manzala ya tsaya nan ne wajen to kaga idan ka ji mutum yana cewa hadisi ba zai kaza ba hadisi ba zai to amma dai neman followers ne ko kuma karatu bai zo daidai wajen ba amma in karatu zai za ka gane cewa eh kaga wannan ai da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa aqimus salata yanzu irin sallan nan da muke mun ga bayaninta alkur'ani ai hadisi ne zo bayaninta cewa asuba raka'a biyu ce azhar raka'a hudu ce la'asar raka'a hudu ce garba uku ce isha hudu a hadisi an ga wannan a alkur'ani babu wannan sai a hadisi hatta aqatun Allah ce aqimus salata liduluki shamsi ila ga sakin lai to duluki shamsi ila ga sakin lai in ba dan mazala ya bayanin sa zai iya gano me yake nufi to haka wa atu zakata a bada zakka wa ya san nisabi manzala shi san nisabi shi ya faɗi nisabi amma sai Allah ta yi ku bada zakka kawai amma wa ya faɗi irin dukiyar da za a yi zakka a ciki wa ya faɗi nisabi wa ya faɗi kimar abin da za a fitar din duk manzala ne wannan bayanin saboda haka hadisi da aya tare suke tafiya domin shi ne yake bayani idan alkur'ani ya zo ba zai yi ka aiki da shi ba sai ka jira hadisi hadisi shi to zai ma bayanin yadda abu yake to kaga wannan hadisi hadisi na uzai fatul yamani wato wanda ya zo ya bayanin cewa sai da ya zo ya zauna gindin kafa manzala ya ga sanda manzala ya shafa akan hudu to irin wannan irin wannan arba'in sama da arba'in aka rawaito abu isa turmuzi ya ce na ji jaro da yana cewa na ji malam waki'u ya hadisu da hada yana zantar da wannan hadisin an al'amashi daga malam amashu sannan malam waki'u ya ce hadisin wannan shine hadisi mafi inganci ruya da aka rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallama bil masai akan lamarin shafa hufi naji aba amaru al-husayn bin huraysin yana cewa na ji malam wakiku sai faɗi irin waccan maganar shi abu isa ya ce rawawa mansuron mansuru ma haka ya rabaci wannan hadisin wa ubayyatu dabi shi ma haka ya rawaci wannan hadisin amma shi daga abuwa ilin daga abu daga huzaifa irin ruwayar malam amashu malam hamadu ma ya yi ruwaya ɗan abi sulaimana ba hadalata da ɗasu ɗan ba hadalata su kuma daga abiwa idan daga mujira ɗan shubata daga annabi sallallahu alaihi wasallama amma hadisin abuwa idan an huzai fata daga huzai fata a sau shi ne inganci wancan hadisi na mujira ɗan shubata ba an musala shari ba mujira ɗan shubata min ahalin ilmi fi bilbauli ka'iman da yawa malamai sun yi rangumin cewa babu laifi in an yi bawali a tsaye amma da sharaɗin fa ba za a bayyana al'aura ba kuma a wurin da ba za a ga al'aurarka ba musamman kuma da wa'incin dalilai to babu laifi abu isa turmizi ya ce bin amru as-salmani rawa anu ibrahim an-naka'i mala ibrahim an-naka'i ya rawaici wannan hadisi a wajensa wa ubaidatu bin min kibar tabi'in shi ko ubaidatu yana daga cikin manyan tabi'ai shi mala ibrahim an-naka'i din ma yana daga cikin manyan tabi'ai shine malamin abu hanifa shi kuma almajirin hammadu ne shi hammadu shi ya karantar da ibrahim shi kuma ibrahim shi ya karantar da abu hanifa na'am shi yana ruwaya daga ubaida shi ubaidatu ya ce ya ce asalamtu na musulunta kabla wafatin nabi sallallahu alaihi wasallama bi sanataini kafin wafatin manzala da shekara biyu wa ubaidatu da biyu kuma sahib ibrahim shine almajirin ibrahim an-nakai shine ubaidatu dan mu'attibin azzabi wa yakan na abdulkarim ana masa ma alkunya da abdulkarim istitari indil hajati sai babun da yake nuna wato ladabin suturcewa a lokacin da za ka yi tsugunan karkai a gaban jama'a karkai a inda jama'a za su danga hangenka ko suna jin karar fitar bayan gidanka shi imamu turmuzi ya ce kutubatu dan sayidin ya zantar da mu shi kuma ya ce abdulsalam dan harbul mula'i ya zantar da mu shi kuma daga malam amashu shi kuma daga anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama iza arada alhajata in yana hutsuguno sauka uku baya dage jikinsa ya bayyana jikinsa hatta ya dunu wa mil al sai ya kusa kai kasa sannan yake yaye jikin shi ba mutum daga tsaye ba wani ma sai ya cire wannan a can ya tafi cin ya tsugunna a inda zaka tsuguna din ma sai kai kasa ga baki ɗaya yadda ba za a ganka ba sannan ka daga jikinka yanzu idan masu lura da ma'arfatar jihar hadisi wato sanin mazajen hadisi idan kuka lura mutanen duk da muke fada a nan ba su ne muka dinga fada a muwaɗa ba wasu sababbin mutane ne malaman da ke cikin muwaɗa za ka din su ahalin madina ne malaman madina ne malaman da suke zaunannun madina wanda suka karɓi addinin musulunci daga tabi'ai sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam saboda shi malamin mazaunin can ne shi malamin mazaunin can ne amma shi wannan in ka gan shi a madina ziyara yaje ba zama ba gabaki ɗaya ma yawanci malamai sun fi tarihinsa cewa bai yi karatu a hijiz ba ma gaba ɗaya bai ma yi karatu a hijiz ba saboda haka duk yau malamin da za ka samu a cikin waɗa zai wuya ka ji shi a nan zai wuya ka ji shi a nan sai dai shi sanadinsa zuwa muwaɗan in hadisin muwaɗa zai kawo to in an yi tafiya da an je kan maluku to daga nan sai ka fara jin malaman madina amma daga kan shi zuwa maluku to ba za ka ji malaman madina tunda shi bai ji madina ma ya yi karatu ba ba ma madina ba hijaz ma bai je ba iya kashi sham da iraki mutumin kurasa ne sau da haka malaman da suke gabacin duniya su ne malaman shi shi sa za ku dinga jin su hamadu su ibrahim annaka'i su malam a amashu duk almajiran abdullahi dan mas'ud ne wa'annan kasan shi abdullahi dan mas'ud daga baya kufa ya koma saboda ta shi da ammar din kaga ammar da abdullahi dan mas'ud dama sai na alcan ma ya same su suka shike na ko manyan almajiran sai na ali ne to wa'annan duk malaman da kuke ji muna faɗa almajiran sai na ali ne almajiran abdullahi dan mas'ud ne almajiran amaru dan yasir ne don waɗannan su ne malaman kufa su ne suka kai addinin kufa su ne aka saurara a kufa duk wani karatu to za ka ji in ka bi tiriyan-tiriyan sai ka ji ta waɗannan malaman yake to su ko ba malaman madina ba ne malaman madina daban malaman gabas daban mala abu isa ya ce muhammadu bin rabi'a ta anil a'amashi haka nan muhammad ɗan rabi'a ya rawace shi an amashi daga amashi an anas kaga anas ma daga baya lokacin da abuwa suka zama abin da suka zama ai shi ma hijira ya koma can gabas ya je ya zauna shi ya sa har abu hanifa aka ce ya taɓa ganinsa shi imam maluku a ruwaya da tafi inganci bai taɓa ganin sahabi ba sai dai waɗanda suka ga sahabbai su ya karatu a wurinsu amma kuma a zamanin ba akwai sahabbai a duniya to amma saboda ba garinsu ɗaya ba su su abu hanifa sun samu dama an ce ya ga sahabi har guda hudu shi abu hanifa ya ga sahabi har guda hudu shi kuma imam maliku a ruwayar da bata shura ba shine ake cewa ya ga wata tsohuwa sahabiya guda ɗaya to bisa wannan ruwaya ya zama tabi'i amma in wannan ruwayar bata inganta ba to tabi'ai kawai ya gani to ya zama tabi'u tabi'ina bai ga sahabi ba to amma su su abu hanifa saboda suna nisan duniya sahaban sun tafi sun ɓoye a can garukansu to ya samu damar ganin sahabai har guda hudu to shi abu hanifa babu wato saɓani a cikin cewa tabi'i ne shi amma maluku abinda ya fi shahura tabi'u tabi'i ne ya ga waɗanda suka ga sahabbai ya yi karatu a wajensu irinsu imamu zuri to wannan ya gansu amma manyan tabi'an ma imam maliku bai same su ba irin su sa'id bin musayyib imam maliku bai same su ba kaga wayannan su ne manyan sahabban manyan tabi'an sai irin almajiran su irin su imam zuhuri to su ne imam maliku ya kitar da hadisi shine malam amashi ya rubuta wannan hadisi daga anas malam wakiyu ya yi ruwaya wannan wakiyu malamin shafi'i ne malamin shafi'i ne shi ne shafi'i yake cewa shakautu ila waki'in so a hibzi fa'ar shida ni ila tarkil ma'asi wa an ba'ani bi annal ilma nurun wa nurun layi layi wa dali asi waye ka duba duka hadda irin ta shafi'i amma sai ya ji baya samun baya hadda bin zuba irin ta da ba shi ne ya ce sai ya gaya wa malam wakilu sai wakilu ya ce to ga alama kana wani abu da baya da kyau ya ce domin shi ilimin haske ne haske ko ba a ba mai sako in ka ji ba ka hadda sosai to kana sako akwai wani abu da wato shi ne wani ce wai malami ne ya fito a hanyar shi ta makaranta sai ya haɗa ido da wata mace sai ta ƙayatar da shi shi ke ne ɗauki kan sai ta makaranta da nan duk karatun da aka bai haɗa ce ba duk karatun da aka yi saboda ya haɗa ido da wata mace kuma ta ƙayatar da shi to kai yanzu ka je makaranta me za ka haɗa ce Allah ya mana kuwa wa abu yahayar hammani da abu yahayar hammani shi ma da yi daga malam amashu ya ce ɗan umar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama idan yi nufi biyan bukata ba ya ɗage rigarsa hata ya da nomin al'adar da sai ya yi kusa da ƙasa wakilar hadisai ni mursalon ya ce amma fata hadisan nan guda biyu mursalai ne domin akwai nisa yanzu tsakanin malam a amashu da abdullahi dan umar ya aka yi amashi ga abdullahi dan umar bai gan shi ba bai gan shi ba inda ya gan shi ayar da ya zama tabi'i to amma kaga ba kowa ce aka yi a amashu an abdullahi bin umar sai malamai suka rike daidai nan suka ce to nan akwai magana ina wa'anda aka tsallake a nan domin amashi bai gamu da abdullahi dan umar ba an san tarihin wannan an san tarihin wannan ana cewa ma min anas shi kanshi a amashin bai gamu da anas ba min asa bai ma taba ganin sahabi ba ba ma bai ma taba ganin sahabi ba ya zai ce sahabi ne ya masa wakan nazara hakika ya yi duba ila anas dan bin malikin zo anas dan malikin hammayarwa ya ce ra'aitu husalli na ga anas dan malikin yana wato yana sallah fazakar anhu hikayatan fi salati hamma ya ambace ta hikaya daga Anas a sallah shi malam a amashi din nan Sulaiman ibn Hirana sunansa Sulaiman dan Hirana al-Kahili shine Abu Muhammad al-Kahili wa huwa maulan lahum baran gidansu ne malam amashi yace amilan fawarrasahu masarokun kana abi hamilan babana yana sana'ar da ku mana yana ɗauka kaya a biyar shi amma mai ɗauka kaya ke nan sai malam masaruku wato malaman nan bada za ka ga tarihin rayuwarsu yanzu ka ga da an faɗin su ga yance rarriyar lahawa zato kake sanda suka rayu akan girgije suke tafiya la yawancinsu laborori ne yawancinsu 'yan dako ne yawancinsu sai sun yi laboranci kwadago sun yi na a gona da yamma ake biyan zuwa su ci abinci yanzu ibn hajjarin kaga sunan hayya bi shi dan dako ne mai ɗauka bulo shi za ake ci masa ibn hajjarin kullum ka gan shi ɗauke da bulo yana bayyana birkila ana gini to amma yana ginin nan yana birkilancin nan yana laburancin nan kuma a dawo makaranta da abin da aka samu a dan kulle a taho makaranta da shi kaga karatun yanda ya zama yanzu in za a faɗi malaman musulunci su ake ba dukkansu waɗanda in ba irin su ibn hazmin ba wanda yake cewa ni ni ni fitilar karatu na mata dare ta ta ta ta yaki da suna ba zinare ba ta yaki da ta azurfa ce fitilar da yake ce ni ba dan talaka yana goranta wasu almajirai ce wai shi fitilar da yake kato da ita ma ta azurfa ce saboda dan wazirin damascus babansa wazirin sarki ne kawo ku ai dan manyan mutane ne babansa wazirin sarki ne saboda aka yi samu damar yin karatu ya yi karatun kuma karatun ya karbi irin su imamul gazali wanda suke cewa mu da labinan ilimin ligairin lahi fa a ba an yi kuna illa lillahi ya ce mu ma don allah muka shiga makarantar ba allah ne da karfi ya ban karamu muka zama don shi ce amma manufanmu ta farko muna da wani garare daban amma fa a ba an yi kuna illa lillahi allah ne ya juyar da mu tilai ya saita mu domin an ce dama na sama ya so na ƙasa na ƙasan kuma baya son na sama aikin banza ne sai a wuri ɗaya duk inda na sama shi zai so na ƙasa shi kuma na ƙasan yana harkokinsa to wannan soyayya ba za ta amfani shi babanka duk irin san da zai ma kai kuma ba za ka yi mai hidima ba ka bi shi wannan soyayya ba za ta amfani ka ba malaminka duk irin san da yake ma kai kuma ba za ka yi mai biyayya ba wannan soyayya da malamin kai ke ba za ta amfani ka haka mijinki duk irin biyayya da san da yake miki ke kuma zaki masa biyayya ba wannan san ba zai amfani sai san Allah kawai Allah ne in ya soka to an fi ƙarfinka ina ya za ta bankara ka tilasta saita ka inda yake so soyayyar Allah ya in Allah ya so bawa to ko bawan ya shirya ko bai shirya ba ko ya so ko bai so ba shi kenan dole sai shi yasa malamai suka ce Allah sai ce fa sawfa yati Allahu bi qaumin sai ya ce yuhibbuhum sannan ya ce wa yuhibbunahu Allah zai zo da mutanen da yake son su su ma suna son shi domin da Allah ya soka bayan da zaka sai tafiya amma in ba Allah ba duk wani abu da zai soka to sharadin amfanin sa kai ma ka so shi amma in shi kadai yake son kai kun kana watsi da shi ba abin da zai amfane ka nan shi to saboda haka ya ce da lamnar ilma ligairin layi fa a ba an yi kuna illa lillahi to suna da ba su da yawa akwai waɗanda suka ilimi cikin gata cikin jin daɗi da kuɗi da hadimai da komai mutum ma sai an raka shi makaranta yana kan doki ana rinke da linzamin doki a je a kakkama a sako da shi a kai shi babba da ya ja waje ɗaya tsuguna har sai an tashi daga makaranta sannan ya kama shi ya ɗora a mai da shi akwai waɗanda kuma daga su har malamin sai sun yi ba su ci abinci ba shi ma malamin bai kare shi ma malamin bai ci ba ɗaliban ba su ci ba kuma haka ake karatu to kowa da yanda kullum mai sirrin lima kulikala kowa da irin da Allah ya sare masa yake harkokin gabansa ibn hazm malami ne wato na yankan shakku kusan ana cewa a zamaninsa ba a taɓa malami irin shi ba to amma ga dara ta iyaye kuma ta shafe shi saboda wani sa'in bayan karatu kuma akwai ta'addi ladabi to shi bai haɗu da irin wannan ba dan gata ne dan manyan mutane yayi karatu da yawa to saboda haka ƴaƴan almajirai sun sha wahala a hannun shi ƴaƴan almajirai sun sha wa bakin shi bai da taushi duk littafin da ka gani na malamai zaka ce in kana karanta bakunansu akwai taushi amma in kana karanta littafinsa galatsi da kasaita da isa ta isa shi yasa wata rana ya saki baki akan imam maliku Allah ya sa akwai almajiran imam maliku a kusa suka tare shi a wani lungu suka ba shi kashi saboda maganganun da yake bada har yanzu a cikin littafansa akwai wannan maganganun ba a share ba yayin ba irin littafin da bai rubuta ba saboda wato kwanye shi har yanzu in dai ɗaliban karatu ne kai in ka karanta littafinsa sai ka ji cewa ka gamu da littafi saboda shi ka san umrul qaisi a mawaka to haka ibn hazmin yake wato shi umrul qaisi jarin da yake da shi a luga da fasaha yana da yawa idan zai ba da labarin cewa ya je yau da daddare ya je zance wajen budurwar shi to miƙewar shi daga kan shimfaɗarsa kafin ya je dokinsa sai ya baiti ɗari yana faɗin sufar yadda tunanin ma ya zo masa da yadda ya yanke shawarar bari ya tafi da yadda ya tashi ɗan da rigar da ya saka da sanda suka haɗa ido da dokin shi irin maraban aniyar dokin yamai na shi ma ya yi da'ai wannan tafiyar to jaran luga ba kowane mawaki ake samu haka to imrul kaisi sai ya baiti ɗari wani gaya abin da zai ya baiti uku ko hudu amma shi sifar dokinsa da sifar haniliyarsa da yadda ya ɗaga kunnuwansa da yadda tsikar jikin dokin ta tashi in yana faɗa ba wani abu kawo nan ba jari da yawa to haka ibn hazm in zai bada hujja a abu daya zai yi wahala ya kawo ma aya da hadisi uku akalla sai ka akwai inda ya kawo ashirin hujja to kuma hujjin malamin da ya ce ba haka ba shi ma haka zai dinga rabdarsa da maganganu masu kaushi bakinsa kuma ba haka kamar na faɗa yanayin da ya taso ne ga daransa ga dukiya kuma ga sarauta ɗansa ya yi wani littafi a kan ina tan ɗaukul hamama ne ya yi shi ne a kan kasan malamin ya bunƙasa kuma abin da ba zai ba sai ya yi shi a kan soyayya soyayya tsakanin saurayi da budurwa ko mutum da mace to a farkon littafin yake cewa duk abin da kuka ji duk kisar da kuka ji na kawo to ina tabbatar muku na san matar na san namijin ba wai shaci faɗi ba ce na san su ko na san wanda ya san su duk kisar da zan kawo a ciki na san waɗanda suka yi kisar ko dai na san ɗaya daga ciki ko na san su gaba ɗaya ko kuma na san wanda ya san su saboda haka ma kana hadisin yuktara ba kirkirin maganar ne ba ina sane zai labarta ka san duk wanda ya tashi a gidan sarauta ba irin soyayya ba irin mu'amalar mata da bai gani ba to irin wannan ya rubuta katin littafi a kai da sharaɗan soyayya da ka'idojinta da wani ne duk ya rubuta saboda ya nuna ma cewa wato ya san komai su irin wannan malamai ne waɗanda a ƙarni na uku aka yi shi karni na uku zuwa karni na hudu saboda haka malami ne na gaske har yanzu a usulul fiki ba za a iya tsallake shi ba tilas in zaka gatun usulul fiki sai ka karanta ban wato ibn hazmi saboda fadin kirjinsa akan wannan karatun amma fa bakin shi bakin shi bai da daɗi inda aka ce aiwa ne ya ce kaza mai yakon ya ce a to ba haka ba ne ga kaza sai ya yi ma fata-fata sai ya yi ma fata-fata sannan ya faɗi na shi na Allah ya musulmi na na tambaya yauwa abinda ake ce hufi wato fata ce ake siffa ake dinka ta kamar takalmi fata ce ake dinka ta da zirin takalmi ba takalmi ba ne ba takalmi kafa ciki ba ne fata ce ake yin ta kamar safa sukuf suna yin ta wani sayan har rabin ƙaurinsu ko kuma saman idan kafa kaɗan su suna yin ta saboda hawan doki da hawan dutse da shiga yashi ba sa son su dinga yawan tube takalmi tun kafin musulunci ya zo idan balarabe ya sa hufi sai ran da ya ga dama ya cire da shi yake bacci da shi yake hawa doki da shi yake komai da shi yake da musulunci ma kasan da ya musulunci ya same su akan wasu al'adu wasu ya hana wasu kuma ya gyaggyara su wasu kuma ya basu to sa hufin sai mazala ya basu a kai kuma ya yadda cewa saboda wahalar cirewa da maidawa cirewa da maidawa duk lokacin arwala sai aka ce in dai sanda ka gama arwala ka saka su to duk sanda za ka sake wasu arwalan ba sai ka cire ba isha ba kawai shafa su kawai kuma shafan ma saman shine wajibi ƙasan sunna ne da za ka yi sallah ba ka shafi ƙasan ba saman kawai ka shafa to da sallah ka ta yi amma in ka shafi ƙasan ba ka shafi saman ba ka yi sallah sallah ka ba ta yi ba to shi ne hufi lalle ya zama yana da sharaɗa wajen guda goma sha kafin a yi shafa a kansa yana daga cikin sharaɗansa ya zama fatar ba leda ba ba yadi ba ya zama fata yana daga cikin sharaɗin sai ya rufe inda ake wankewa a arwala mana har zuwa idan kafa yana daga cikin sharaɗin sa a sa shi bayan an yi arwala kuma arwalar cikakka ba rabi ba ka samu nake da rabi ka wanke kafar dama ka saka sannan ka wanke kafar hagu ka saka hato bai yi ba ya arwalar ba ta cika ba sanda ka fara saka sai ka cika arwalar ka cif ka wanke dama ka wanke hagu sannan sai ka saka amma in ka wanke dama ka saka kaga ka sa shi arwala bata cika ba to bai ba to sannan kuma yutabiul mashiya za a yi tafiya da shi ana yin tafiya da shi idan fakan fakan fakan fakan yake ba a yi tafiya da shi ba zai yi ba sannan kuma ya zama ba ya ga a jikin shi ya gadda dunduniya ko katon dan yatsa zai fito haka waje a'a kasan mutanen mu sukan yi safa kaga hatsayen yatsun gaba a waje kuma duk safa ce to kare zama haka to sharda wajen guda goma sha ne sai sun cika sannan za a yi amma in dai ba wankan janaba za a yi ba don arwala kawai a wannan sai kai shafa a kai amma in wankan janaba ya ratsa ta kuma dole a tube shi
فاتحة ثلاث الفاتحين